بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar bayan ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala ya ƙara hada mu a daidai wannan rana ta Asabar 26 ga watan Jumadal Akhirah shekara ta 1446 wanda ya da 28 ga watan 12 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin Umratul Ahkam na al-Imam al-Allama al-Hafiz Abdulghani ibn Abdulwahid al-Maqdisi idan baban ta ba karshen karatun mu mun shiga babu salatul kusuf hadisai dake cikin wannan babi mun karanta akan cewa zamu dawo mu ƙara yin fashin baki akan hadisan baki da insha Allah ta'ala mala yace babu salatul kusuf an Aisha radhiyallahu anha anna ash-shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وانا حديثي da sauran hadisai wannan dai hadisi shine na farko hadisin Aisha da take ba mu labari cewa rana ta kisfe a lokacin maiki sallallahu alaihi wasallam sai ya aika mai shele shela cewa as-salatu jami'a sallah a wato a zo a yi sallah wannan salatu jami'a kokarin kiran mutane su zo su halarci wannan sallah din fajtama'u sai suka hadu wa taqaddama fakabbara sai manzo Allah ya shiga gaba sai kabbara wa salla arba'a raka'atin yi salla ruku'i hudu fi raka'ataini a raka'a guda biyu wa arba'a sajidatin kuma yayi sujada sujada guda hudu da sauran hadisai na Abu Mas'ud al-Ansari da kuma Aisha din da hadisi na Abu Musa al-Ashari wanda waɗannan su ne kadai hadisan da Malam ya kawo mana a wannan a wannan babin duk da hadisan banda su akwai wasu amma duk dai Malam ya riga ta kaita shi anan shi a kamar yadda muka faɗa wannan wato wato sallan kusufi din nan an samu daga sahabbai da dama mun ambaci wasu daga ciki a ƙarshen karatunmu da muka yi ana rawaitowa daga aisha abu masud al-ansari abu musa al-ash'ari da sauran sahabbai da dama ga wanda yake ya duba littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam salatul kusuf na al-imam al-allama al-albani ya kawo sahabbai wajen guda goma sha shida wanda ta tabbata cewa lalle sun harwaito wannan hadisi na al-kusuf ko da an ce wasu daga cikin hanyoyi akwai dan magana a kansu amma ba sa wuce guda biyu amma dai fiye da goma sha sabai ya tabbata daga wajensu cewa wato sun ruwaito hadisin manzo Allah gami da al-kusuf sai dai abinda yake akwai shi da kamar malamin nan ya zabi man hadisan da yake ganin ba su da matsala amma hadisai ne wanda yake an sami kwangwabakon baya daga su almajiran sahabban masu ruwaito waɗannan waɗannan ruwayoyi tun daga su kansu tabi'an a wasu ruwayoyi ma na sahabban an samu wata ruwa a dunkule haka zahiri sai aka tana cin karo da juna to inda aka sami wannan sai haifar da maganganu fatoyi na malamai suka sha bambam ita wannan sallah ta alkusuf ya ake yin ta wasu daga cikin malamai suke cewa ana yin tarku'i guda hudu kamar yadda wannan shirin ruwayan Aisha da makaranta yanzu wasu kuma suka ce za a iya yin ruku'i har biyar ma wasu suka ce za a iya yin ruku'i shida wasu suka ce za a iya yin ruku'i takwas to kaga to kaga an ce hudu an ce biyar an ce shida an ce kuma takwas to wannan so ne wanda Allah ya yi wannan sashi kusur so ɗaya ne ko so da yawa ne in aka ce da yawa ne to kaga muna da muna da ba mu da ikon mu ce wato dole mu faɗa mu ce maza Allah ya yi wannan akalla su su wajen shida ya yi su hudu sannan kuma ya yi su biyu wasu na cewa kawai sallah ce irin ta asuba ya yi sau biyu kamar yadda wasu ke faɗa sannan kuma ya yi mai raka'a biyar sannan ya yi mai raka'a shida sannan ya yi mai raka'a takwas kaga saloli wurin guda biyar da kuma a ce kuma duk a wannan lokacin da aka san ma'aiki ya fara yin sallar kusuf shine shekara ta goma bayan hijira to duk a shekaran nan duka zai koma ga Allah kuma a ce yayi irin wannan sallah haka so shida kaga wannan abu ne wanda yake in ma mun halatta haka din to wannan zai bayi wajen su malamai wanda suka san lissafi astronomers su shiga su bi lissafin su ga za su iya karanta mu to amma aka si aka san wannan abin da na faɗa shine abin da kuma wasu malamai suka faɗa akwai malamai da suka ce ai nan duk yana nuna maka halacci ne duk manzo Allah yayi haka din suka ce duka ya halatta in ka ga dama zaka yi rukuyi hudu zaka iya rukuyi biyar zaka iya rukuyi shida zaka iya rukuyi takwas za kuma iya kai raka'a biyu yanda ake yin sallar asuba eh wannan zaka ga ana rubutuwa daga ibnu khuzaima ibnu al-munzir ibnu abdul bar yana fa shi ma wannan zabin sa kenan at-tahawi am ibn jarir at-tabari wannan shi ma zabin sa kenan al-baihaqi da sauran malamai da yawa kuma malamai na karshe kace da suka mara wannan ra'ayin baya shine Muhammad ibn Ali Shaukani suna cewa wannan ya faru fiye da su ɗaya kenan saboda haka bi sun tabbata dan manzo Allah kai in ka ga dama ka yarka a biyu inda dai ka saba yin ta musalatul kusuf din in an ga dama kuma ayi raka'a hudu ruku'i hudu a raka'a biyu amma raka'a biyu amma ruku'i hudu in an ga dama kuma ayi ruku'i guda guda guda biyar in an ga dama kuma ayi shida in an ga dama ayi takwas ah to haka zalika ma a karatu suka yi sabani shi karatu in za a yi sallar kusufin nan karatu a sirrance ake yi ko ko a bayyane da dai sauran abubuwa da malamai suka gina akan waɗannan ruwayoyi wanda ke nuna maka a dalilin da yasa albani ya wato kadaice wannan da da wallafa littafi dole sai da ya tsaya ya bi waɗannan hadisai ɗaya bayan ɗaya ya wato bibice su da ingancin su da wanda za a yi magana akan su yi magana akan su da inda aka sami kwan gaba kwan baya da wanda kuma ake tsammanin yayi kuskure a fara ce kuskure yayi saboda kana gina fatawa akan kuskure inda kuskure sunansa kuskure to mu yau abinda zamu a fara da karatun mu akan shi shine wai yaushe ne wannan yaushe ne wannan shi kansa wannan kusur ya faru kuma yaushe ne shi kashi Ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuma ga Allah sanin wannan zai sanya mu san daga ina zan fara tarihi tarihi daga ina za a faro shi sannan kuma an gama kuma sai mu ga to so nawa ne maza na yi irin wannan sallah kamar da aka samu sabani game da wannan malamai na masu musulunci wanda suka san tarihi sun su kan sun yi sabani akan iddige ranar da aka samu Ibrahim ya koma ga Allah shi ne dan ma'aiki din ba wai suna ba sa kokartar shekara duka sun yarda cewa shekara ta goma ne bayan hijira ya koma ga Allah yana kusan bai ƙara shekara biyu ba ko abin da ya kama da wannan ya koma ga Allah a shekara ta goma to amma sai suka yi saɓani akwai Imam al-Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi yake cewa wannan ya faru ne a ranar talata a goma da suka a cikin Rabiul Awwal goma a cikin Rabiul Awwal kuma ranar talata kuma goma waninsa ya ce kuma farkon safar wani kuma ya ce a zulhijja ne da zai zuwa ƙarshen manzannin malamai to kaga aka ce farkon safar ko aka ce goma ga watan rabi'ul awwal wannan kuma ya ce karo da abin da su kuma ilimin masu masu falaki suke faɗa cewa ba ma za a taɓa samun wato kispewar rana ba a irin wannan kwanaki in za a tuna amin kama magana ibn taymiya shi ma ya goyi wannan bayan suka ce dole in kaga an sami kisfewar rana ta sai dai ayyamu tisradul qamar ranakun da shi watan yake boyewa kamar kwana biyu kafin ya a samu jijirin wata 29 ko 28 to a irin wannan da ake samun kisfewar rana amma kafin amma a farkon wata ko kuma tsakiyar wata ba a samu farfata kamar yadda ba a samun kisfewar wata sai a yamul biyu faran ranar faran darare ba a samu kwatkwata wannan abu abu ne da aka yi ijma'i tsakanin su malamai na falaki shi da ibn taymiya ya ce to wannan kaga wannan magana ba zai yi a sallama shi ba dole a je a a ci gaba da dubawa kuma abin magana da tafi kowace lalacewa ma shine mai cewa wai abul hijja ya ya rasu ai abu ne sananne cewa wannan shekan ta goma ai wannan shekaran ne manzo Allah ya yi hajjin bakwaninsa shi kuma rasuwan Ibrahim manzo Allah yana gida ya rasu kuma shi ne tare da shi aka shirya shi aka kitsa shi aka shi kabarinsa ta za a ce shi kuma shi dulhijja dulhijja kuma matsala na can maka abinsa yana aikin haji kaga wannan shi wannan yana daga cewa dalilin zai na abyan al-bukhlan to da yawa wasu daga cikin malamai sun dogaro da wannan magana na Imam al-Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi babban malami ne wanda ya san tarihi sosai saboda haka malamai suna wannan to amma ibn taymiya shi shi na fara gani ya ja da wannan maganar tasa ibn taymiya Allah ta'ala ya masa hatara kuma wannan ke nuna maka idan mutum ya ce zai zama malamin musulunci to dole sai ya zama yana leka ko ina in ba ka ba zai dinga yin wasu maganganu kuma a zo ana rigima da tawilin sa ana rigima ba ana rigima da nassin ba ana da rigima da shi nashi tawilin yanda ya fassara abin ya dau nassin wataƙila shi ba haka ba haka abin yake ba shine ibn taymiya yake cewa to abin da yake sananne shine ba a samun dai kisfewar rana sai a wato ranaku wanda ke wata na ɓoyewa zai zama jinjiri sannan kuma ba a samu wato kisfewar wata kuma sai a yamul biyu ibn tabiya yake yana yin raddi ga shi wannan magana yace wannan yanke yankan yankan shakku haka ilimin yake to yana yin raddi magana akan maganar iwaqidi yace wa ma yurwa adal waqidi abinda ake ruwaitowa daga imam al-waqidi min zikrihi anna ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam mata yawm al-ashir da yake cewa Ibrahim ya rasu ranan goma ga wata min shahar na wata wa huwa al-yawm alladhi salla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-kusufi kuma shine ranan da manzo Allah yayi mishi sallah sallah na manzo Allah yayi sallah kuma sallah na kisfewar rana ghalab ne kicewa wannan kuskure ne wal waqidi la yahtaju bi masanidihi da ma waqidi ya kamata ko duk mai karatu ya sani cewa ba a hujja da abin da ke ruwaitowa shi a karan kansa saboda shi dama yana da rauni abinda ba ya ɗauko isnadinsa cire cire zuwa ga ma'aiki to shi sai ba a ba a saken jiki a yi hujja da shi sai ana da wasu ruwayoyi da suke mara mashi baya an yi dai ya san wannan bangaren to amma saboda yana harhaɗa abubuwa zai iya zuwa ya ji labari ta hanyoyin mutane goma mutum ɗaya ne ko biyu ne kawai amintattu ragowar kuma duk wanda suke ba amintattu bane akwai makarita ma to shi tashi zai ba da labarin kuma sai koro su a makora ɗaya to kaga wannan akwai kasada za ka iya zuwa ka haɗa ruwaya ce ingantacciya ka kuma jogana mata wani wani wato wata ruwaya wacce take ba makaita suka faɗa irin kamar yadda ne ake wani lokaci masu rubuta wasanni irin na tarihin nan to sun suna rubuta documentary din akwai abin da suke kira darura fanniya za a zo wani waje da an riga kamar kadara za a yi wani fim na Shehu Usman dan masu fina-finai suna yi wannan za a zo wani waje da aka san cewa ba wanda ya taba zuwa ya leka ya ga Shehu Usman yayi wannan magana da shi da ba a kansa ko wani abu ya cin gida da ba wani bai sani to kawai sai su ce to bari mu kirkira wannan saboda barura fanniya saboda zai zama zai zama a wannan wani wani gap ne da ya zama missing sai su ƙara wasu abubuwa saboda suna kiran shi in kamar ta karkar su city haka eh sai su sai su shashi faɗa haka ko su faɗa su yanka abu suna ganin kamar ba za su yi mutum damage a to shi su ma malaman tarihi dan a lokacin su waƙi suna ɗauko labari daga wato majiya su ba ba mutabbaciya ba daga rarrauna to sai ya je shi kuma sai ya jona daga wani inda yake ake tabbacin an faɗa ya inganta saboda shi yana ganin wannan wajen an bar wani an bar wata wani gibi da ake son a cika to kuma sai ɗauko hanya mai rauni sai ya haɗa ta to wannan shi na malamai suka suka ce ina har wasu ma suka danganta shi da ƙarya to shi da ibn miya ne yake cewa to duk da babban malami ne ana ana wato karanta littattafan da ya rubuta gami da siran manzan Allah da kuma tarihi irin wannan da kuma sanin kwanakin mutanen na sahabbai da kuma manzan Allah to amma la yuhtaju bi masanidihi ba a ba yin wato hujja da abin da ya rawaito cire cire zuwa ga manzan Allah shi kansa ba ko kuma ya cire cire zuwa ga sahabi da isnadin sa fa kahim ba arsalahu min ghairi an yusnidahu ila ahadin to ina ba ka ce kawai shi ya faɗa shi ya faɗa magana ba wai ya danganta shi ba ga wani ne ba kawai ya ce ya ce a kwana a wato ato wato kwanaki ne na goma na rabiul awwal to zai ba za a amince mushi haka ba shine abin da ibnu taymiya ke faɗa wa hadha fi ma lam na'lam annahu khata yace wannan ma in ba mu san ma dama kuskure yayi ba fa amma hadha fa yu'lamu annahu khata yace amma wannan kaga ana da kini cewa kuskure yayi saboda me me yake nuna kuskuren sa shine ba a samun kisbewar rana sai a kwanaki na istisalu qadr abin da ibnu taymiya ya faɗa kenan a wannan gaskiya wato bayan bayan na je na ta bincike in ga su asalin ulama ulfalak me suke faɗa to to ya ƙara sa wato na ƙara wato yi ma ibn taymiya jinjina ƙwarai da gaske wannan yana nuna maka wato girman sha'anin tabbatar sa ilimi da kuma yadda a wannan lokacin da dai malamai da ɗalibansa suke faɗa cewa bai bar wani fanni ba a wannan lokaci face sai ya je ya shiga ya karanta kuma ya yi karatu kafin na fahimta a dake Allah ya mushi wato zaran gwana ƙwarai da gaske har daga baya bayan ibn taymiya an zo ana kafa hujja da shi wajen magana a ce in ka kai ibn taymiya zarfin zaran gwana zurfin zaran Allah ta'ala ya mishi fahimta nan da nan abinda zaka dade kai baka fahimta ba shi zai duba ya duba ya karanta ya gadi ha sa tauran da ya karanta abinda abubuwa na kimiyya na ya je ya ji duba banda kuma abubuwa na lissafi ya ji duba sadaka Allah ta'ala ya mishi ya mishi baiwa kwarai da gaske kamar ne da ibn daqiq al-idi ke cewa kaman an sa ido ilimi ne nusba ainihi ya qubu ma sha wa yatruk ma sha ilimi ne ubangiji ya sanya mishi a faifai yana ɗauka abin da ya gada yana bar abin da ya gada ba wasu suke cewa kamar wato ubangiji ne su ilimi ya yi ma wannan al'umman wato gata da inda ibn taymiya abin da aka saba gani al'adar ubangiji shine a yi shi ko lokacin sahabbai ko lokacin tabi'ai amma ubangiji saboda yana ya san akwai wasu fitannu za a yi a lokacin sa sai jingita rayuwar shi sai aka ya halice shi a wannan lokaci saboda zai mara gata wannan baqaya min salaf ni malamai wato ragowa ce na magabata Allah ta'ala ya mana gata abin sa nake faɗan wannan magana saboda su malaman falaki wanda musulmai da wanda ba musulmai duka sun yi magana kan wannan kabiya ta abin da ya faru a Madina lokacin manzo Allah na wannan sallah da yi da kuma kiscin wannan rana din suka bibici wannan ita kanta wannan waƙiyar suka tabbatar cewa yanda Ibn Taymiyyah ya fara kuma haka take kuma ba a sami cin karo ba kwata-kwata ba a yanayin da ya faɗa daga cikin malaman musulunci wanda suka yi bincike kan wannan akwai wani Mahmud Basha babban malami ne wanda ya san taurari sosai ya rubuta littafi kitabun ta'ij al-afham fi taqwim al-arab qabla al-islam wa fi tahqiq mawlid an-nabi wa umruhu alayhi salam wa fi tahqiq mawlid an-nabi wa umrihi alayhi salam alayhi salatu wa salam wannan littafi ne ya rubuta akan wato yanayin lissafi na da ke bangaren larabawa anan ma hayyata haƙiƙin yaushe ne wato aka yi aka haifi manzon Allah da kuma shekarun da ya a rayuwarsa to kuma anan sai abin da ya fara da ita matsalar shi matsala kan wannan wannan rasuwar Ibrahim din a cikin nan ne yake cewa sha biyu ga watan Rabiul Awwal ma wannan ba ba wannan magana ya fi daidai da maganar abinda wasu malamai ke faɗa cewa a shekara a kwanaki goma na Rabiul Awwal da ba wanda yawa daga cikin malamai sun farin da wannan cewa sha biyu ga wata wannan wasu ne ke faɗa waƙirin ne ma ke faɗa shi shi waƙirin ne da da shi da ire-irensa abinda wannan littafi asali ya rubuta shi da faransanci ne to sai aka sami wani Ahmad Zaki Afendi haka sai ya fasara shi zuwa Larabci kuma a kanin rubutu bai wuce shafi 70 ba da na duba shi to shi abinda ya tike zuwa gare shi a binciken sa sai ke cewa ranan ta yi kisfe ne a wannan rana a 29 ga watan Shawwal kaga 29 dai da ba za a ga wata ba 29 ga watan Shawwal ai ba za a ga wata ba wato wata ta riga ta a lokacin a wannan ranar ne za a fara neman jijirin wata yace 29 da tara ne ga watan Shawwal shekara ta goma wanda wannan ya daidai da 27 ga watan Januwari shekara ta 632 yace kuma wannan ya faru ne a karfe 7 da rabi wannan karfe 7 da rabin nan shi ma yana da a cikin hadisan an faɗi cewa da safa wannan abu ba za a yi wannan abu yi wannan sallan so da karku ji na faɗi 7 da rabi shi sai da ya biye taƙiƙi kuma gaskiya kamar da na ta faɗa a nan su malamai da suke da ilimin falakin nan in ka ji sun ijma'i kan abu to karka zo ka kawo musu wata magana wacce take ta sabanin maganar su in dai ba ubangiji ne yake son rana ta fito a mafaɗanta ba to ba zai yi fa wannan magana ta canja ba ubangiji ya riga ya sunna sa a sama ba a cika canzawa ta wannan ba sa canzawa to wannan kuma taƙiƙin da shi wannan malami yayi shine da na kuma duba bangarori da dama na yan boko su ma abin da suka rubuta kenan akwai wato website na al'arabiya su ma abin da suka maimaita kenan kuma idan ka je ka duba wikipedia da sauran rubuce-rubuce da aka yi turawa suka rubuta akan wannan matsalar su ma dai abin da suka faɗa kenan irin abin da shi wannan malami ya faɗa sai dai kawai lokaci su suna cewa shida da rabi sabanin nan da yake cewa shi bakwai da rabi su yi suna cewa shida da arba'in shida da talatin takwas ko kuma da arba'in ko abin da ya kama da haka to kaga wannan ya ya jira da shi abin da ibn taymiya ya faɗa cewa wannan abin labudda ya faru ne a ranaku wanda suke a a ƙarshe-ƙarshen wata na hijiriya shawwal ko abin da ya kama da wannan ko da ashirin tara ko irin wannan kuma wannan al'allama ahmad shakir shi kansa a tagikin da ya ma al-mu'alla da ya zo sai da ya ƙara masa jinjina kwarai da gaske ya ce wannan yana nuna maka ibn taymiya abin da ya faɗa to shine gaskiyan al'amari akasin haka to ba haka bane shi ma mahmud bashan da ya zo sai ya cewa fa hadhihi mas'alatun falakiyya wannan shine masala da muka yi maka lissafi sosai qad tawassalna ila tahqiqiha mun je mun biyo maka bayan ta sosai muka yi bincike fataha laha ala balin minka dan haka ka rike ta sosai to wannan kaga kamar da nace kaga wannan shine zai dace da abin da su malaman falakin da suka faɗa dan idan ka je ka duba bincike na turawa ko da mutum na da wato wayarsa in yi browser zai ga suna faɗan waɗannan maganganu haka suke mu ka'imar ka sa ko yanayin tarihi na na wato eclipse haka a medieval period ko middle age ko abin da ya kama da wannan za su kawo maka shi sai su kawo maka ranakun da aka samu a bangaren madina sai ce a wannan sai su ce a wannan ranakun ne kuma aka ce kuma muhammad gashi ya yayi wannan sallah din sai su gaya maka a rahoto a can gaba haka suka yi abin da na gani kuma wannan abin zai baka sha'awa kwarai da gaske sai maganar bakwai da rabi ko shida da arba'in bakwai saura cewa a wannan lokacin ne aka sami wannan wannan kisfewar ranar to wannan shi ma yayi daidai da abin da zuwa cikin asahihaini cewa manzo Allah rakiba rasulullahi zata gadatin markaban lok manzo Allah ya fita ne ma yayi sammako ya fita a wata safiya ya fita sannan sai aka sami wannan wannan wato waqi'a ta faru na aka sai saudi ya dawo to wannan kaga ya ƙara dacewa da su abin da wannan malaman farke suka faɗa cewa wannan yara ya faru ne a 1932 na miladiya a kuma shekara ta goma hijiriya karfe akalla bakwai ko abin da ya kama da wannan to sai wannan kaga kamar dai yadda nake cewa yana ƙara nuna maka tsakanin wahayi da ilimi na na kimiyya wannan baya cin karo da juna baya cin karo da juna idan kaga ilimin kimiyya ya ci karo da wahayi to ko dai ilimin kimiyya ba a ji an yi shi daidai ba kawai in dai ka tabbatar wahayin haka yake to a ji a ilimin kimiyya ba daidai ba ne kawai ko kuma ya zamana a shi abin da ake cewa shari'a ta faɗa to ba haka abin yake ba wataƙila bai inganta ba in ka je karuwa za ka bai inganta ba kila isnadin bai tabbata ba ko kuma ana rigima ne da tawilin wani wani malami ne ya tawili tawili ba daidai ba sai aka zo ana rigima da shi amma babu yanda za a yi kamar da ibn tabiya faɗa cikin darbu ta'arudul aqli wan naql babu yanda za a yi wato shari'a da kuma wato ilimi na kimiyya su ci karo da juna ba a samu haka saboda duka gaskiya ne in ka ga ɗaya ya ci karo da juna to ɗaya ya ci karo da ɗaya to sai ɗaya ya zama ƙarya kuma to kuma wahayi ubangiji na gaskiya ne wahayi ubangiji gaskiya ne don haka shi kimiyya ne wato mutane ke zuwa su yi trial era to don haka nan ne za a je a ce su yi su suka yi kuskure nan ne a cike trial and era daga baya a samu trial and success don haka zai zama ba daidai ba to sai a nan a nan a cikin hadisai abinda wato muka karanta a cikin hadisai in an lura za a ce manzo Allah ya dade yana yin wannan sallah din ya daɗe yana yin sallan har sai da sahabbansa ma suka daga cikin su wasu juwa ta fara kama su da sauransu to amma su abinda su malaman falaki suke faɗa shine wannan abin ta faru ne galibi abinci biyu abinci biyu ta yi kuma ta shikenan wannan wannan wato mashakon ya riga ya sawarware ko kuma ana kaga sabanin ruwaya ruwaya abinda take yake nunawa take nunawa shine wato matsala ya jima a kuma a cikin sallan ne yana ma yin sallan kafin ya shiga sallan bata washe ba sai ana cikin sallan daga baya aka ta washe to wannan abin da za mu fahimta kawai shine su malam falaki zuwa su je su kara bincike mu dai ruwaya ta riga ta faɗa kuma sabai ne matuɗuwar sabai suka faɗi cewa haka abin ya faru don haka zuwa sai su kara bincike su kara wato bibitan yadda abin ya faru ko kuma mu ce cewa wato ranar ta washe wannan baya lazumta cewa ta washe baki daya tunda ai ranar nan da nan an samu duhu ne sabai wasu wasu ma suna waje wasu kuma suna cikin gida suka rika fitowa su ga mai matsala zai yi to shi manzo Allah kuma a lokacin yana yin sallah din yana ƙara kallon ya ga gari ya washe da bai ga gari ya washe ba sai ya gaba da ubangiji samita har sai da gari ya washe sannan kuma a cikin sallan daga baya ubangiji sai da ya yarda da shi sai da ya da shi ya nuna musu abubuwa na bushara sosai saboda a cikin sallar mazalla har kuka shi da yayi ya ya rika cewa alam ta'inni Allah tu'azziba Allah tu'azzibahum wa ana fi ya ubangiji ba kama alƙawarin cewa ba za ka yi musu azaba ba alhali ina cikin su alam ta'inni Allah tu'azzibahum wa nahnu nastaghfiruk ba ka mun alƙawarin cewa mun muna istighfari ba za ka mana azaba ba to a lokacin duk bishi da gari ya waye baki daya ba ko da ko wani bangare na ranar an fara ganin tana alaman yayewa to shi dai abin da yake nema shine wayewan gari baki wato ya zama gari ya yaye baki daya shi abin da yake nema kenan saboda gudun kai zama wato wannan abin alama ce ta azaba sannan kuma manzo Allah kamar yadda nace batakila kuma abin da ƙara tsaye da shi saboda ubangiji ya yarda da shi saboda a cikin hadisin aka biyuci hanyoyin hadisin za a ga manzo Allah an bujiro masa da aljanna da wuta baki daya an bujiro masa da aljanna har wato yayi kokari ya tsinki wani curi na inabi yake cewa law asabtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya inda na samu na tsinko muku kunci to da kun ta cin wannan curi na inabi din har a yana kasa yace wa uritun nara kuma aka nuna mu wuta falam ara manzaran kal yawmi qad afda ban ga wani abin da ya kai ya kai wannan wuta din wato ban tsoro ba to kaga duka wannan yana nuna maka cewa wato shi wannan abin da ake cewa ya na minti biyu to ba dole bane ya zama minti biyun da ta washe ta washe ne baki da shi manzo Allah tun da dai bai ga ya ga gari ya washe ba zai ci gaba da sallarsa saboda ubangiji ya ƙara amsa mishi addu'a da yake yi sannan kuma ga kuma wannan bisharori da aka rika masa a cewa a nuna mishi aljanna an nuna mishi wuta saboda ya ƙara yi ma al'ummarsa al'imarsa wato faɗakarwa to sai abin da abu na gaba da zamu yi ƙara magana shi dai akan waɗannan hadisai shine so nawa ne to yanzu wannan kusufin ya faru idan ya tabbata cewa dai wannan kusufi na ranar da Ibrahim ya rasu shekara ta goma ne kuma ashirin tara ga watan Shawwal. To yanzu so nawa ne wannan shi wannan abin ya faru? To wannan shi malamai suka yi saɓani ma'ahalin ilmi suna da magana guda biyu Imamu Ahmad Imamu Bukhari da yawa daga cikin malamai muhaqiqun irin su Ibn Taymiyyah Ibn Kathir Ibn Qayyim Albani da sauransu sun tafi zuwa ga cewa wato wannan wannan wato waƙi'an ta faru ne su ɗaya shi ne a wani rana ne da Ibrahim ya koma ga Allah. Wasu daga cikin malamai kuma zuwa da waɗannan ruwayoyi da aka samu a wata ruwaya ta an ce shida, wata ruwaya an ce biyar aka yi ruku'i, wata ruwaya an ce takwas suka halatta cewa kila wannan abin ya faru ne fiye da su ɗaya. Kuma yadda wannan shi ne zahirin magana na Isa ɗan Rahawiya wanda shi ya halatta mutum ya iya yin ruku'i, ruku'in duk abin da ya zo a cikin hadisi ko ya yi biyu ko ya yi hudu ko ya yi biyar ko ya yi shida ko ya yi takwas kaga kamar yana cewa abin ya faru fiye da su ɗaya kenan kuma wannan shine magana ibnu khuzaima wannan shine magana al-baihaqi wannan shine magana ibnu munzir har zuwa kan muhammad ibnu ali shaukani da sauran malamai da suka dauki wannan ra'ayi a to hadisan yanzu zamu ƙara shiga cikin hadisan sai mu ga menene yafi kama a cikin wannan ra'ayi guda biyu saboda shi ma zai taimake mu wajen a musam in akwai kuskure a sauran ruwayoyin to musam meye tawilin kuskuren in ko babu kuskure kuma shikenan sai ya zama kamar yadda waɗannan malamai suka tafi za a iya yin wato ruku'i ruku'i hudu za kuma iya ruku'i fiye da su hudun ba to wannan akwai hadisai guda biyu da ake da shi akwai hadisan da suka bai faɗa karar cewa wannan ya faru ne a lokacin da Ibrahim ya koma ga Allah wannan ana sa an samu wannan hadisi a cikin as-sahihaini hadisin Mughira ibn Shu'bah ya zo cikin as-sahihaini cikin Muslim Imam Ahmad da kuma cikin sunan sunan Abi Dawud da Tirmidhi da sauransu hadisin Mughira ibn Shu'bah Mughira yake cewa in kasafa in kasafat ash-shamsu li maut Ibrahim rana ta kisfe a ranar da Ibrahim ya kuma kala wannan li maut yana magana hina mata Ibrahim fa qala rasulullahi sai manzo Allah ya fito yace musu inna ash-shamsa wal qamara ayatani wannan rana da wata ayoyi ne min ayatillahi daga cikin ayoyin ubangiji la yankasifani li maut ahadin ba sa kisfewa saboda mutuwan wani wala li hayati kuma saboda rayuwarsa kaga wannan ruwayin ya fito ƙarya ce a wato rasuwan Ibrahim ne sannan kuma ya ya nuna abinda manzala ya faɗa cewa wannan faɗakarwa to idan abinda Ibn Taymiyyah ke magana idan ka ce wannan waƙen ta faru ne fiye da su ɗaya to kuma za a kuma kullum idan ta faru kuma zai ƙara ce musu layan kasifani da mota ahadin minan nasi duk in ka ce ita arwayan ba faɗi rasuwan Ibrahim din ba to amma ko zaka samu ko ba fada ba sai ka ji an ce ko manzo Allah ya fito baya ya gama ya zo ya hudu ba ya ce wannan la yankan sifani da mauti ahadin minan nasi to wanda kuma riraye da kuma nabi faru kuma karame to wannan kalma guda daya kaga ne magana ce wacce take abun dubawa sannan banda wannan akwai ruwaya na Thauri daga Abu ibn Sa'ib daga babansa daga Abdullah ibn Amr ibn al-As shi ma yake cewa sallabihim yawma kasafat ash-shams yawma mata Ibrahim fa qama bin nasi cewa manzo Allah yayi sallah da sahabban nan ranan da Ibrahim ya koma ga Allah kaga shi ma wannan ambatin tazo wannan riwaya ce da yake ci musa nema Muhammad da kuma Musallim ibn Abdurrazzaq da Musallim ibn Abi Shayba da Sunan Abi Dawud da sauransu riwaya ce wata batacciya a tauri na rubuta daga Abba ibn Sa'ib ya daga cikin wanda suka dade da sauraron Abba ibn Sa'ib kafin su kurkuce sannan kuma wannan ya zo a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi cewa in kasafati shamsu fi ahdi rasulillah fa kana zalika al-yawm alladhi mata fihi Ibrahim shi ma dai kaga anan an faɗi cewa a ranar da Ibrahim ya koma ga Allah to duka wannan ya riga waɗannan sahabbai sun faɗi cewa wannan abin ya faru ne a ranar da Ibrahim ya kuma ga Allah kuma a wannan ranar da ya manzo Allah su aka samu sahabbai suka rika ganin cewa wannan tisfewar ranar ya faru ne saboda kamar alaman sama ce ita ma ta girgiza da rasuwan Ibrahim din da haka rana da ta suwa suka sai wata ta sai rana ta ta ita ma ta ta ta yi zabi kamar yadda ake faɗa ta yi zabi saboda rasuwan rasuwan wato Ibrahim to sai manzo Allah sai ya zo ya wato cewa wannan canfi ne da suka saba shi a baya da datan abinda ake riyawa shine dibi yayin da kaga wata ta ta yi kisfe to su a ganin su shine an haifi wani ne babba ko wani ne babba ya rasu su haka suke riyawa kuma yan astrologers din su suka su suka sa musu wani abu a zuciya sai zama wannan ya zama canfi shi manzo Allah ya zo yana yaki da wannan canfin wanda za ka ga turawa kuma sun yabi manzo Allah kan wannan shi kashi wannan magana da yi za ka ga sun yabe shi akan wannan magana da yi na cire wannan canfi saboda ba su da alaka to a cikin nan duka sai yake cewa abin da yake faɗa la yanka sifati da mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi kaga wannan shine abin da yazo ya ƙara maimaituwa a hadisin Abu Mus'ud al-Ansari yace la yanka sifati da mauti ahadin minan nasi ya kuma ƙara maimaituwa a hadisin kuma Aisha ya kuma ƙara maimaituwa a hadisin Abu Musa al-Ashari Ibn al-Qayyim yake cewa to ya za ya ce wannan duka kissa ce daban-daban kuma magana ɗaya take maimaituwa kaga abin da yafi shine a dauke wannan kissa ce guda ɗaya Kissa ce guda ɗaya so ɗaya ne aka samu rana ta kisfe a wannan lokaci a lokacin manzon Allah kuma ruwayoyi suna nuna haka a suna nuna cewa wato tunda manzon Allah yayin wannan sallar ba ƙara samu ba sai lokacin kuma sahabbai bayan rasuwansa ko lokacin Abubakar da Umar ba a fara samu ba da yawa wasu suna cewa an fara samun kisfewa ne wasu ce na wata ko na wata ne ma nake tsammani yazo a lokacin sai na Uthman ruwaya ta akwai wannan ruwaya wasu a wata ruwaya kuma ta nuna cewa lokacin sai na Ali ne har yake cewa ni ne ni ne na fara yin wannan sallar bayan rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga shi su dai abin ya faru magana a ce su ya faru ne su ajali da yawa wannan bai taso ba wadancan malaman su ma ba hujja ne suke da shi ba na cewa wannan kisan ya faru ne fiye da su daya face kawai abin da yasa suka dauka wannan kisan suka fiye da su daya saboda an ce su biyar an ce su hudu an ce kuma su so biyar an ce so shida an ce so takwas to shi kuma wannan kamata ya aje a duba ruwayo a gani akwai kuskure ne ko babu kuskure sai a ga mai yanda ya kuskure sai a bar masa kayansa ko ko wasu daga cikin sahabbai suna sun daga dan ƙara waɗannan su a karan kansu ba wai shi manzo Allah ba kamar yadda zamu zo insha Allah mu tattauna to sai sai ma wato bahasi na na gaba da zamu yi shine wato ita wannan sallah idan aka tafi aka samu wannan kiswewar rana din kiran sallah za a yi ko ko ya za a yi kiran sallah din wa a cikin wayan Aisha abinda ta faɗa cewa ya fa ba'aka munadiyan yunadi as-salatu jami'a sai kira mai shile yana shela ga kira mutane cewa as-salatu jami'a ko ce as-salata jami'a kamar take a wutar waya ko ce as-salatu jami'a haka za a kira mutane malamai suka ce wannan as-salatu jami'a abinda take magana shine as-salatu batu jama'a hadira wato sallah wacce take za a yi mata jami'i to lokacin ta yayi kowa da kowa ya zo sallace ta wasu kuma suka ce as-salatu jami'a wannan wato kamar umarni ne yana da ma'anar umarni ne ma'ana ijtami'u lis-salah aw tusallal ala salah wato yanzu ana yin sallah da haka ku zo ku halartu wannan kira ce manzo Allah ta'ala ya aika ai mutane almuhim dai in aka ba a kiran sallah na wato wannan sallah na kusufi to ba kiran sallah za a yi irin kiran sallah da mu muka saba da shi ba na tashi za a ce wani as-salatu jami'a as-salatu jami'a sai mutane su hadu sai kuma wato a a zo a yi sallah din kamar yadda ya zo a cikin hadisi to sai yadda shi maza Allah ruwayan Aisha take nuna mana shi an ce wa salla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a sajidat tace maza Allah sai ya salla raka'a hudu afwan raka'a biyu amma yayi ruku'i guda biyu yayi ruku'i guda biyu ruku'i na farko ya mi da ya kabbara sai ya ci gaba da karatu karatu mai tsawo bayan ya yi daɗe yana yin karatu shi kenan kuma sai ya yi rukui to da ya yi rukui kuma shi kenan sai ya ƙara ɗagowa da ya ƙara ɗagowa mai rufa da ya tsaya kyan mai daidaita ya ƙara tafiya su jana kuma sai ya ƙara tsayawa kuma ya ƙara yin karatu amma karatun da bai kai karatun farko ba kamar da hadisin aishan da yake ƙara gwada mana cewa ya ta ce fa'atal qiyama thumma raka'a فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة sai ƙara tashi da ita tsakuwa daga ruku'i ya ƙara wato daɗewa yana yin ruku'i da sannan kuma sai ya ƙara tafiya ruku'i na biyu da ya ruku'i na biyu shi ma sai ya daɗe a haka sannan kuma sai ya ƙara ɗagowa kaga ya yi ruku'i biyu kenan to shikenan baya yi wannan ruku'i shikenan sai ruwaya da tal abin da take nuna shine sai ya ƙara tafiya muna son a fahimci ruwa ne take daidai ne kafin mu zo mu yi magana kan ruwa da take ba daidai ba bayan ya gama ruku ruku yayi ruku biyu sai tafi wajen sujada da ya je wajen sujada shi ke a wajen sujada shi dade shi ma yana yin wato tasbihansa da ya dago kuma kamar da ruwaya take nunawa ta cikin sunan nasa'i a nan shi ma sai ya ƙara dadewa ya dade bai ƙara komawa ba kaga da can ai da an dago kai rabbi kafilli ka ƙara komawa to shi ma da ya dago sai ƙara tsayawa haka can haka ya ci gaba da addu'a sannan sai ƙara komawa ya ƙara dadewa a sujada sannan sai ƙara dagowa da ya ƙara dagowa kuma sai ya miƙe to kaga an yi ruku'u biyu illa kuma kowane zango da aka yi an dade sannan kuma an yi sujada guda biyu kowane zango shi ma an dade kuma abin da ke tsakanin sujada din tsayuwar da ke tsakanin ruku'i biyu kuma tsakiyar tsayuwar da ke tsakanin sujada guda biyu duka shi ma manzo Allah ya jima a wannan yanayi to daga nan kuma sai ƙara maimaita abin da maimaita a raka'an farko wannan ruwaya haka Aisha ta ruwaito haka ake ruwaito daga Abdullahi dan Abbas haka ake ruwaito daga yawa daga cikin sahabbai ko haka wannan ruwaya ita ce a ruwayan da malamai suka fi suka fi wato rajahewa a bari mu ƙara karanta shi wannan ruwaya ta ta Abu Musa al-Ashari na'am to sai nan abinda malamai suke magana akan cewa wato musalla arba'a raka'atin yayi sallah ruku'i guda hudu shine abinda muka kawo wancan karan muka ce to yanzu da menene za a rishi raka'a din idan mutum yazo ya samu an yi raka'an farko amma ya samu an yi ruku'in farko afwan amma ya samu ruku'i ta biyu to zai kiddiga wannan raka'ar ko bai kiddiga ba ko kuwa idan ya zo ya samu ta farko ɗin wani dalili ya sa ya fita da ya zo sai ƙara samun ta biyu kuma to wannan ta biyu ta wato isan masa ko ta isan masa ba wanda babu wani nasi sarihi da ya yi magana kan wannan matsalar illa iyaka ne malamai sun yi ijtihadin su sun gina ijtihadin su ne akan wato abu cewa wannan ruku'in guda biyu da aka yi wanne ne kari a ciki wanne ne kuma asali wanda ya ga cewa ta farko ita ce ƙari to kaga shi zai ce in an samu ta farkon shi kenan an samu raka'a in baka samu ta biyu ba shi kenan wannan za'ida ce kawai wanda ya ga kuma ta biyu ita ce ƙari to zai ga ta farkon kawai wannan ƙari ce wato ta biyu ita ce in ka samu ka samu raka'a mu malikiya abinda muka tafi zuwa gare shi galibi shine wato raka'a farko ita ce ƙarin su malikiya raka'an farko a ruku'in farko kan ce raka'an farko wani lokaci aka ce raka'a ana magana ruku'i din a yadda shari'a ruku'in farko a wajen malikiya to shine ƙari da haka so idan ka sami ruku'i na farko annabi afwan baka samu na farko ba to shikenan sallan ka tayi ba sai ka saki ba mai ta dawo da ragowar sallan taka ba gaba galibin malamai Hanabila Shafi'iyya da sauransu su cewa suke yi ruku'in farko ita ce ita ce wato ta asali ta biyu ita ce ƙarin ta biyu ita ce ƙarin kuma wannan da yawa daga cikin malamai sun fi mara wannan ra'ayin baya cewa in wanda bai sami ta farko ba to shi ke nan da kanta su ce masa wannan ƙarin ƙarin ta biyu nan wannan ƙari ce kawai aka kawo saboda wata hikima ta shari'a wallahu ta'ala alam amma dai duk kowane malamai kowane aka yi da malaman sun rabu wani ya faɗa wani wani ya faɗa wancan to sai hadisi na na Abu Mas'ud al-Ansari shi nan ya ƙara cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah wato wannan rana da wata ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji a kamar da nace da yawa daga cikin malamai suna kiran kisfewar rana wata wani lokaci ma sai su gata al-ayat ayoyi to malamai suna da maganganu akan cewa ana iya yi ma abin da ba abinda ba kisfewar rana ba ba kuma na wata ba ana iya musu sallah irin ta kisfewar rana da wata din akwai magana ma ana yin wata shi ana yi masa irin wannan sallah ko ba a masa amma insha Allah zamu zo maka wannan magana to wasu daga cikin malamai musamman Malik Malik ya tsananta harshe akan wannan da ya ga suna yin sallah saboda watakila ko sanyi wani iska mai guwa haka mai tsanani ko a ce kamar wato zaizayen ƙasa girgizan ƙasa ko wani abu mutum ya sallah irin wannan malik har ya ce wannan abin yana ganin abin da mutane ne kawai suka yi bid'a su suka kirkire shi abu haka ya faɗa malik yana ganin shi bai dace ba tunda nasi bai zo akan wannan ba to gwara a dakata to amma kaga shi manzo Allah ya bada zabi amma shi Abdullahi dan Abbas an taba samu a Basra an yi zilzal an yi wato wato kiswewar afwan an yi girgizar ƙasa to shikenan shi wanda ya tashi sai sallah irin wannan sallah ta ta wannan shi ma ba wai dan yana da nasi ba shi yayi kiyasi ne akan wannan saboda Allah ya ce wai ayatani min ayatillah ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji in aka saba kuma ayoyi da suke kautar da mutane abin da ma ya fi kautar da mutane da wurwuri ai shine gidan kasar ko a ce an sami wani wato wata guguwa irin mahaukacin guguwan nan wacce take tana kanta na gida domin mazala cewa fa idza ra'aytum min ha shay'an fasallu a wata riwayan fa idza ra'aytum min zalika shay'an a wata riwayan fa idza ra'aytum minhu ma shay'an to riwaya cewa fa idza ra'aytum min min ha shay'an ko min zalika shay'an yana magana da ayat kaga shi ba yana sai takaita maka kawai ayan da ake yin sallah kawai shine a wadannan guda biyun ba wato in an ga wasu ayoyi da cikin ayoyin ubangiji da Allah yake sakkowa sakko su ko yake wato kaddara ma doran kasa saboda mu dawo mu daina wato saba ma ubangiji da zaran samu wannan to ya halatta mu je mu yi wannan sallah din ya halatta wanda wannan kuma shine ra'ayin da daga cikin malamai suka wato jawwal haka din sabanin shi Imam Malik da yake cewa ba za a yi ba to sai yake cewa fa idza ra'aytu minhuma shay'an fasallu wad'u hatta yankashifa bikum idan kun ga wani abu daga cikin waɗannan wato ayoyi sun faru na kiskewar rana ko wata ɗin to ku je ku ta sallah ku ta addu'a har sai wato ubangiji ya yaye muku wannan wasu daga cikin malamai suka ce masu halatta cewa a dinga ƙara ruku'i din suka ce to a kaga an ce ta yanka shi bikun wato idan ya daga kai ya kai ga da sauran bata waye yayi ba sai ƙara ruku'i in ya daga ya ga bata yayi wata ƙara ruku'i masu cewa wai ruku'i za a iya ƙarawa haka suka ce to wannan wai yana da alaka ne da ya ga washe wata ko rashin washe wata a to amma wannan kaga hatta din zata iya zama ta'aliliya ce biyan kashi fa ma biko tunda mazala shi dai an samu an sa an dace lokacin yana cikin sallar aka samu ta yayi ta yayi kuma shikenan ya raka a bisa shikenan sai sallami to abin da dai yake yafi ya fi dan akwai magana cewa idan wannan abin ya faru ba lokacin nafila ba za a yi nafila ko ba za a yi ba to abin da yake al'ahwat shine wato in mutum ya raka abinsa ya yi wannan sallah yadda maza Allah ya yi da ruku'i hudu shikenan har ya gama bata yayi ba ibnu taymiya na cewa shikenan sai a ci gaba da yin addu'a da ma maza Allah cewa yayi wad'u ku ci gaba da addu'a addu'a kuma za ta zama cikin sallah ko wajen sallah sannan ka zamu ta addu'a hatta yanka shifa ma bikum har wannan abin da ya zo ya ya faru na wato yayiwan yayiwan wato shi a sami yayiwan ita wannan rana din ko wata din ina ganin kamar abin da dai yake a cikin wato manya-manyan abin da ya kamata mu tattauna gami da waɗannan hadisai mun tattauna sai dai mu zama ƙara bin wato shi ita kanta sallan yadda manzo Allah yayi mai magana akan sauran ruwayoyi din wanda suke ba ba daidai bane malamai sun rarrauna su da yawa ruwayan da tafi inganci shine ruwaya wacce take ta raka'a hudu ruku'i hudu afwan raka'a biyu raka'a biyu kawai zaka yi sai ruku'i hudu akwai masu cewa sallah ake irin ta asuba kamar yadda wannan shine ra'ayin su Ibrahim an-Nakhai ra'ayin ashabu ra'ayi sa Abu Hanifa kawai zarka biyu ake su suke yi saboda ruwayan Abu Bakara da sauransu da su ta isha ta ishara zuwa ga raka'a biyu kawai bata bata kare bata rage ba insha Allah zamu zo mu magana kan wannan a karatu mai zuwa sannan kuma akwai akwai magana shi takardar wayan mai uku mai hudu mai shida mai kuma takwas din su ma duk wannan malamai suka ce wannan ruwayoyi da su inganta ba ruwayan da ta fi inganci shine ruwayan Aisha da kuma ruwayan Abdullahi dan Abbas da kuma ruwaya na sauran sahabbai da suka cewa yayi raka yayin kuyi ne guda hudu na kamar lokaci yayi ko sai lokaci mun tabi kawai to to insha Allah da ya kuri abin mu za mu dan ja numfashi a wannan a wannan sallah din da abin da yake da alaka da da ita adin kula na ba da shi amma dai ruwayoyi ne za mu bi wanda suke ba balagurbiyar ruwaya za mu za mu ishara wataƙila muka zo sati mai zuwa ko za mu za mu shiga wasu abubuwa da ilimin hadisi amma dai wanda ya ya riski wannan karatu ne na tabbatar zai fahimci inda aka rubuta ko da bai fahimci abin da za mu da wasu yare da zai zo da za su zo wato a sati mai zuwa ba abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله نعم نعم abin da yake akwai ruwaya ce ta zo idan cewa shi manzan Allah ya naka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shi ne yana faɗa guda biyu shine aida nazo kan wannan gabar ruwaya sai ce kaga wato ashe liman na faɗa kenan eh shi manzan Allah idan ya taso liman ya taso zai ce sami Allahu liman hamidahu kuma idan ya tsaya sai kuma ce rabbana wa lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd yana faɗa to amma ita ruwayan cewa ma mu ya faɗa cewa sami Allahu liman hamidahu ba rabbana wa lakal hamd ba to ita wannan ruwayan ba a samu an ce ma mu ya ce ba da haka wasu daga cikin malamai suka ce to ai tunda dai shiru aka yi manzo Allah gashi yana yi kuma ya ce sallu kamar ra'aytu muni usalli da haka suke cewa to shi kai ma zaka iya faɗa eh kaga dai wannan dai umumat ne amma shi manzo Allah a haka dai ai an samu cewa idan liman ya ce sami Allahu liman hamdu ya ce ku ce rabbana wa lakal hamdu kaga ya faɗa muku me za ku faɗa da sai ya ce ku ce sami Allahu liman hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu sai ya ce ku ce sami Allahu liman hamdu albani shi yana ganin mamu zai iya hada daga guda biyu amma da yawa daga cikin malamai suna cewa gaskiya wannan bai tabbata ce ruwaya ba kuma wannan ra'ayi yafi yafi karfi yayin da ka dauko ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu duka wannan yayi ya tabbata a ruwaya amma karka ce sami Allahu liman hamidu kuma shi ai kana ƙara shi liman din ne liman ne ta sake cewa sami Allahu liman hamidu Allah ya amsa ya ji wanda ya gaibe shi kai kuma kace Allahumma rabbana wa lakal hamdu kuma ubangiji wato kai ne da duk wani yabo da sufofi na kamala ko naka ne mallakin ka ne to shi kaga kana ƙara ma kana ƙara samun liman din ne ba lalle ana buƙatar ka faɗa ba kamar masu sau zai su hada tsakanin hayya hayya ala sala masu cewa za su ce hayya ala sala din kuma kuma sai la hawla wala quwwata sai su haukalan kuma shi ma wanda za ga ra'ayin albani ya tafi da wasu hanaf suna cewa wai a hada duka guda biyu yace hayya ala sala tunda an ce ku faɗa abinda mai kira sallah yake faɗa to sai ku fara cewa hayya ala salat sannan kuma ku ce la hawla wala quwwata da kuma ta kuma ruwaya ba haka ta zo ba idan ruwaya za abin aka faɗa shine hayya ala salat idan aka hayya ala salat sai ku ce la hawla ku hawqalam wannan shine ruwaya ta zo kamar ibn taymiya da sauran malamai da yawa suka yi suka yi gyara suka yi tambayi akan wannan to duk wannan abin da yake nuna maka shine ya fi kamata a tsaya akan ruwaya kawai kana ƙara kana shiga wasu abubuwa daban a to wannan shine insha Allah ta'ala akwai wani kuma Walaikun salam. Da ma'a sosai ba Aisha ita tana faɗan ta ta halarta ba Asma'u ta halarta Asma'u ita tana baya ma alwayanta insha Allah zamu karanta katu mai zuwa tace da aka yi wani tsayuwa sai ta ce ta ji hata ta jalla hal ghashi har ta ji wato juwa jiri ya kama ta da ta juya ta ga alaman fa akwai wasu wanda sun girme ta ma a shekaru amma sun daure ta ce bari in daure ne ta dauko ruwa ka ta dan yayyafa maka ta ci gaba da juriya ta ji kaga mata na zuwa mata na zuwa Aisha ma ta kaga aita ita aka sallah kuma a ci ruwayan an faɗi cewa mata ne da yawa masu halarci sallah dan tunda wani abu ne da a wannan lokaci an ɗan canfa a lokacin su ma sun tafi akan abin da al'ummai suka tafi na canfa cewa mutakar aka sami kisfewa rana ko wata to ko dai wani fushi ne ko kuma wani wani farin ciki ake yi to kowa na ganin wani abu sai ya runtumo zuwa ga masallaci ga miza'i shi kuma zalla shi ma ya fita yana dawowa hankalinsa a tashe ma haka mayafin nasa ya dauko ma haka yana bai ma riga ya ida sawa ba yana dan sha kasa haka yazo ransa hankalinsa a tashe eh wannan sallah din ya kuma yi sallah mai tsawon gaske Abu Musa al-Ashari yana cewa ma ra'aytu yaf'aluhu fi salatin qad ban taba ganin manzo Allah a sallar jami'i da yana jan sallah ya jan numfashi irin wannan ba da haka mata suna zuwa wannan dai yana nuna maka ai magana a daga kawo mata wasu wasu sarki-sarki a ce kasu je kasu je kasu je duk bai taso ba akwai lokacin da za su je idan dalili ya kama insha Allah ta'ala to babu wani tambayar a shi ne matsala sallaci yayi amma dai an fita saboda yanayin jama'a da sauransu wannan shi kenan jama'ar wani zaka an ce ya zo masallaci amma dai zan ƙara taƙiƙi in kaji a masallacin cikin masallaci ko harab masallaci zan insha Allah ruwaya a kafin mai zuwa tunda za mu ƙara bin sauran ruwayoyin sai mu ga abin da ya fi inganci kan wannan insha Allah ta'ala. To ai shi ma magana abin da mazala kanta ayana can ta ma ba fa tabbasa ne ba. Bakara da Ali Imrana su su Abdullahi bin Abbas su ne suka kiyasta. To akwai ruwaya daga Aisha take cewa mazala ya bayyana ita kuma wannan ruwaya ruwaya ce da Imam Zuhri daga Urwa ibn Zubair daga Aisha to ruwaya ce wanda take Abdurrahman ibn Abi ibn Abi Numair da wasu daga cikin kananan kananan almajiran az-Zuhri wanda ba ba kafafu ne ba su suka kawo wannan ruwaya ruwaya ta ce sahih Muslim ta ce sahih al-Bukhari ma ta tana ta ce sahih al-Bukhari al-Bukhari yayi hujja da ita insha Allah muka zo wannan shi ma za mu faɗi abinda malamai suka faɗa kan wannan ruwaya insha Allah ta je tsawo ai kaga ai sauran sahabbai wasu ai ba dole sai sun yi irin tsawon tashi ba amma kaga sun sun ja numfashi sosai su ma ba dai irin ba dai wasu ce a karanta kamar alif lam ra wasu ce a karanta kamar sokin surori irin wannan dai ba su da tsawo haka eh insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi Thank you.